أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomin da ba su da iyaka Allah tabaraka wa ta'ala cikin baiwarsa da fadalansa ya samar da mu daga babu bayan ya samar da mu kuma sai yi mu yan adam masu girma da daraja waɗanda ya girmama sannan bayan ya yi mu yan adam kuma yi mu masu imani waɗanda yake faɗa a haƙƙinsu watan cewa mu khairul bariyati sannan bayan ya yi mu khairul bariyati kuma sai ya yi mu fiye watan al'umma fiyayyen halitta sai jina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan babban ni'ima ce da aka waɗannan ni'imomi waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya yi mana da za mu zauna ba mu da aiki sai da safin su ba za mu iya kididdige su ba don haka muke gode ma Allah tabaraka ta'ala wanda ya raya mu daga bara zuwa bana ya kawo rayuwarmu da lafiya domin tunkarar wannan wata mai albarka watan alkhairi watan arziki watan gafara watan rahma watan ayyuka na alkhairi da lullunka wa bayi ga lullunka wa wani tabaraka wa ta'ala ga bayinka shine watan azumin ramadana kamar yadda muka saba gudanar da wannan karatu na littafin Allah mai tsarki a cikin wannan wata mai girma da daraja da daukaka alhamdulillah Allah ya dawo da mu bana kuma insha Allah yau za mu fara wannan karatu na tafsirin alkurani mai tsarki kamar yadda aka saba kafin shiga karatun a dukkan farkon wannan karatu muka gabatar da nasihohi domin musan girman abin da muke fuskanta musan girman abin da muke fuskanta kuma musan girman baiwar da Allah ya mana Allah ya mana wannan babban baiwa wanda Allah ya ma baiwa wajibi ne ya gode ma Allah wajibi ne ya godiya ita godiyan nan ba da fatan baki kadai na gode ba a'a ana godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala da shawawan ayyuka mu tarbi wannan wata mu raya wannan wata da kyawawan ayyuka waɗanda za su nuna ma Allah mun gode cewa ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana mun gode za ka yake cewa i'malu ala dauda shukra ya ku iyalan annabi dawuda ya ku jama'ar annabi dawuda ku yi aiki tukuru shukran don gode ma Allah tabaraka wata'ala kaga kenan ma'anar yin aiki godiya ga Allah don haka mu san girman wannan wata da kuma aikin da ake yi a cikinsa ya isa girman wannan cewa a wannan watan ne ake yin wata ibada wadda gimshiki ne rukuni ce daga rukunin addinin musulunci shi ne azumi na watan ramadan shi azumi ga baki ɗayan shi fadalar shi ta isa yana daga fadalar azumi ko ba na ramadan ba umuman kowane irin azumi ma azumi kamar da al-imam bukhari da imam ahmad suka ruwaita rahimahumullah takan sahal ibn sa'd ibn radiyallahu ta'ala anhu abin da yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati baba sani dai a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu rayyan abinda ake ce ma wannan kofa rayyan yace yadkhulu minhu sa'imun yawm al-qiyamah ranar tashi alkiyama ran da Allah zai shiga da yan aljanna a aljanna Allah ya sa da mu a ran nan duk masu azumi ta wannan kofa za a shigar da su masu azumi ta wannan kofar da ake ce ma rayyan a nan ne za a shigar da masu azumi don haka yake cewa ya dukulu min sa'imu da yawan qiyama la dukulu min ahadun ghayruhu ba wanda zai shiga wannan kofa din ba su ba kaga wannan kofa special kofa ce Allah ya ware Allah ya keɓe ta dan masu azumi ibadu suna da yawa kala-kala ne amma ita ibada ta azumi Allah ya keɓance wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna ita ce mashigin masu azumi ana abinda ake cewa ta harshen mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala na faɗa ta harshen mala'iku ai da sa'imun ina masu azumi ina masu ibadar azumi fa yaqumuna fa yadkhulun sai su tashi su shiga tanan fa idza dakhalu ughliqa alaihim suna gama shiga an rufe dama kofa ta su ce kadai dama kofa ta su ce kadai kaga wannan yana nuna girman azumi bayan su ba wanda zai shiga haka na mana sa'i ya fitar yana cewa da sa'imi na babu fil janna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masu azumi na da wata kofa a cikin aljanna ana ce da ita rayyan la yadkhulu fihi ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga a wannan kofa in ba su ba fa'iza da kala ahiruhun kukulika in na ƙarshen su ya shiga za a rufe kofa shi kenan za a rufe kofa shi kenan man da kala fihi shariba wa man shariba lam yazma abada duk wanda ya shiga ciki zai sha zai sha abin shan da bai sake jin kishirwa har abada kishirwa an kare da ita kishirwa an kare da ita haka na limamu bukhari rahimahullah ya ruwaita abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke cewa fil jannati thamaniyatu abwabin babu yusamma ar-riyad akwai kofofi guda takwas a cikin aljanna akwai wata kofar da ake ce marayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun ba mai shiga a wannan kofar sai masu azumi al-imam tirmidhi rahimahullah da ibn majah radiyallahu anhu abinda yake faɗa fil jannati babu yud'alahu as-sa'imun abinda ake da ake da ake kiran ake kiran masu azumi lahu ga wannan kofar man kana min as-sa'imin dakhala hu la yasma'u abadan duk wanda yake mai azumi ne zai shiga ta wannan kofar ba zai yi kishirwa ba har abada don haka shi azumi abu ne wanda yake mai girma da daraja da fadala don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake to asiyamu hadisin abu umama al-bahili abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asiyamu junnatun watan azumi garkuwa ne kuma katanga ce tsari ne ga mumini yace wa kullu amalin li sahibihi illa siyam kowane azumi na mai kowane ibada kowane aiki na mai shine sai azumi kadai kowane aiki na mai shine sai azumi kadai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa asiyamu li wa ana ajzi watan azumi na wani azumi na wani dukkan ibada ma ta Allah ce amma don Allah ya girmama azumi sai ya raba wanda ake ce mai idafatu tashribin idafa ce ta girmamawa Allah ya girmama azumi da cewa azumi na shi ne don haka shi ne mai sakamakon sa domin shi azumi sirri ne tsakanin Allah da bayi ba wanda ya san kana azumi sai Allah daga mutum zai iya shiga cikin gida ya ci abinci ya sha abin sha ya fito ya ci azumin nan yana duka bai azumi amma ce yana azumi kuma kowa ya daina azumi Allah ne ya san bai azumi to amma wanda ya ji tsoron Allah ya yi azumin ya kici ya kisha ya kame gabanin dukkan abin da mai azumi bai yi saboda Allah tun daga hudo alfijir har faduwar rana to ya yi ne saboda Allah tsoron Allah ya sa yayi don haka ma mahallin tsoron Allah ne haka yace kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun haqiqa ku in kun yi azumi mahalli ne dalili ne sila ce ta tsoron Allah saboda haka azumi dai falalarsa yana da yawa wannan gaba ɗaya kenan in aka komo maganan shi azumin watan ramadana azumin watan ramadani yana da falala da yawa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa yana daga falala azumin watan ramadana cewa idan ramadana ya shigo Allah tabaraka wa ta'ala yana daure shidanu yana rufe ƙofofin wuta yana bude ƙofofin aljanna wannan yana daga falalar watan azumin ramadana wanda idan azumin ramadana watan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku ne ke kira da izini na ubangiji za su rika cewa ya mai neman alkhairi to ka taho ga watan alkhairi watan da za ka yi kaɗan a lullunka maka duk ibada Allah na lunka ta a cikin watan Ramadan ya mai nufin sharri ka takaita ba watan sharri ba ne watan alkhairi ne ya mai nufin sharri ba lokacin da sharri yake yin daidai amma rashin yin daidan ba kamar watan Ramadan watan alkhairi ne watan gafara watan rahama waɗanda suka yi lodin laifukansu to ga lokacin da Allah ke kankare wa zunubai sai ko kaga bai dace ba lokacin da wasu ke neman kankare wa zunubai a ce lokacin wani zai dauka a ce lokacin wani zai dauka don haka sai mala'iku suna cewa ya bagi ya sharri absir ya mai neman sharri ka takaitu ba watan sharri bane wannan watan alkhairi ne saboda haka watan watan ramadana wata ne wanda yake mai girma da daraja ya ishi girman watan ramadana a wannan watan ne yake da ibada ɗaya daga cikin rukunin musulunci watan ramadana ya ishi girman shi cewa a ciki ake wannan ibada ta azumi rukuni ne daga rukunin musulunci sannan kuma watan a cikin ramadanan akwai wani dare wanda Allah ya yi bayi baiwa da daraja al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan daren shine lailatul qadri wanda ya fi wata dubu lailatul qadri khairun min alf shahrin wata lailatul qadri ta fi wata dubu ma'ana ibada cikin daren lailatul qadri ya fi ibada wata dubu wanda babu lailatul qadri a ciki kan wannan ya isa girman ya isa girman watan ramadana ya ishi girman watan ramadana a ciki ne aka saukar da alqur'ani da aka yake cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an da haka watan ramadana watan alkhairi ne yan uwa a cika wannan wata da ibadu kala-kala kashi-kashi abinda zai kusan ma'ana abinda zai kusan tabawa zuwa ga ubangi tabaraka wata'ala ya zama kullum abinda ake nema kenan a dai azumi a kyautata azumi dukkan abinda zai nakasa azumi a nisance shi dukkan abinda zai sa azumi ya samu tsarki ya samu takarrufi ya samu safa'i shi za a aikata kuma da Imam Ghazali ya kasa azumma yace azumi kashi kashi akwai azumin ammawa shine nisantar ko kamewa gabarin ci da sha da saduwa da iyali tun daga hudu alfijir har faduwar rana shine azumin ammawa yace to azumin khasawa kuma Imam Ghazali rahimahullah ya ce shi ne kamewa gabarin duk ya kame gabai gabarin dukkan abin da ba zai yarda da Allah ba jinka in kana azumi ka kame shi gabarin duk abin da ba zai yarda da Allah ba karka karka saurari komi sai abin da zai yarda da Allah bakinka ka kame shi karka faɗi komai sai abin da zai yarda da Allah kafafunka ka kame su karka tattaka da su zuwa ko ina sai zuwa neman yarda Allah haka nan idonka ka kame shi gabarin kallon komai sai abin da zai yarda da Allah dukkan gabobinka gabaki dai ka kame su gabarin abin da ba zai yarda da Allah ba sai abin da zai yarda da Allah wannan azumin khasawa ke in ji al-imamu al-ghazali rahimahullah sannan yace azumin khassatul khassati shine kame zuciya gabarin duk abin da ba Allah ba a kori komi cikin zuciyar ta rabu da kowa ta rabu da komai sai Allah ma'ana mai azumi ya rika muraqabar ubangiji shi tabaraka wa ta'ala wannan shine azumin khassawa don haka kai kokari kai azumi irin na khassatul khassati in ka kasa to kai irin azumin khassawa in ka kasa to kai na ammawa wannan shine na dole wa zalika afaful iman saboda haka a kiyaye dukkan abin da zai taba azumi hirace-hiracen banza waɗanda ba su da amfani da zaman majalisoshi wanda bai da amfani sai dai samun laifuka kalizimci karatun alkur'ani kalizimci salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfari ba sai wajen wazifa ba ba sai lazumi ba bakin ka ya saba da ambaton Allah kullum a cikin azumi domin shi azumi kamar wata ne da aka ware dan tirenin na ibada a yi tirenin na ibada wannan wata wata ne da bayi za su ɗabi'antu da watan halaye na mala'iku kuma su ɗabi'antu da halaye na fiyayyen halitta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da daddare ma'ana halaye na mala'iku da rana mala'iku ba su ci ba su sha don haka mai azumi ya ɗabi'antu da mala'iku ba ci ba sha da rana sannan ya ɗabi'antu da fiyayyen halitta sai na maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da daddare aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kiyamul layl yana kiyamul layl har sai kawo su sun kumbure ba fa cikin azumi ba to haka yanzu abin nan da muka kasa a kowane wata to yanzu koyi da manzon Allah din nan to yanzu an ware mana wani wata Ramadana mu yi koyi da manzon Allah mu yi training yadda in mun saba cikin Ramadana ko Ramadanan ya wuce mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi training mun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Ramadana yadda ko Ramadanan ya wuce za mu ci gaba mu dore haka ma mu yi koyi da mala'iku ba ci ba sha a cikin da rana yadda ko watan ya wuce to za mu yi koyi da su domin yin azumma na rabin fili sannan daga cikin abin da zai kusanta mu zuwa ga Allah tabaraka wata'ala yawan ciyarwa saboda Allah idami ciyarwa saboda Allah ciyarwa saboda Allah nan watan ciyarwan ne watan ciyarwan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai kyautarsa ba mai baiwarsa ba mai watan kyauta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka hadisi suka tabbatar kana ajwadan nasi wa ajwad ma yakun wa ajwad ma yakun fi ramadan manzo Allah ya kowa kyauta amma babu kamar ramadan in ramadan ya zo manzo Allah na dullun ka kyautarsa yadda kasan yace ajwad min ar-rihil mursala manzo Allah ya fi iska guguwa karfin baiwa a cikin ramadana musamman in sun gana da mala'ika jibrilu manzo na yawaita bai wasu don haka yan uwa a yawaita kyauta a cikin ramadana a yawaita cewa a cikin ramadana kada a ce sai gwamnati kada a ce sai masu kuɗi sai miliyoniyoyi a a diya da kake da shi za ka iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga shiga wuta koda da tsagin dabino rabin dabino in shi kaɗai kake da shi ba ka da kwanon kunu ba ka da kofin kunu da za ka ba wani ya yi buɗe baki to dabinon da kake da shi ƙwara guda balla shi biyu ka ba wani ya yi buɗe baki da shi ka kare kanka daga shiga wuta don haka in kana da hali ka wuce haka in kana da hali ka wuce haka in kana da hali ka wuce haka saboda haka wannan shi ne abin da za mu riƙa yi sannan mu matsa da addu'o'i halin da ƙasar mu take ciki halin da jihar mu take ciki na fitintinu da kashe-kashe da sace-sacen mutane da sace-sacen dukiyoyi da zubar da jinai da halaka dukiyoyi mu yi ta tazarru'i ga Allah mu yi ta ɗaukar halayenmu ne abinda muka yi mu Allah ne Allah ya juya mana shi baka mu yi ta tazarru'i da kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala domin mu samu kuranyewar wannan musiba a cikin wannan mutane albarka wanda muke fuskanta sannan a kyautata watan ibada a kyautata ibada a kyautata ibada ubangiji Allah ya tsaka ma masu ciyarwa saboda Allah da alkhairi haka Allah ya halicci wasu mala'iku ba su da aiki sai abin da suke cewa duk mai ciyarwa Allah ka maye mashi duk abin da ya ce Allah ka maye mashi da lunki ba lunki mai kuma riƙewa baya ciyarwa Allah ka yi ta tabbatar masa da kasara cikin dukiyarsa kowa ke son kasara mumsikan talafa shi kuma mumfikan talafa don haka kuma wannan addu'a karɓaɓɓiya ce don haka mu rika cewa saboda Allah domin Allah ya tabbunka mana kuma ya ta ba mu lada ya ta ajiye mana abinda ka ciyar din ba shine nan abinda ka ci kai sutura wannan duka watan shara ce da datti da ba haya da najasa amma abun da ka ciyar shi kai makan ka uzuri a gobe kiyama saboda haka kowa ya tashi ya yi kokari ya ga ya samu abin da zai gina lahirar satun nan don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tansu nasibaka min ad-dunya Allah ya mana muwafaka abinda muke fuskanta na wannan azumi ubangiji Allah ya mana muwafaka da yaddarsa a ciki alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bara mun kwana a cikin wannan sura ta suratu daha suratu daha sura ce kamar yadda muka ji sura ce mai sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya inganta a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa daga sunayensa akwai ɗaha ma'anan ɗaha mai tsarkin zuciya tsahirar kalbi mai tsarkin zuciya to wannan sura tana magana ne an ambace ta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunaye daga sunan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda duk malaman tafsiri sun kawo sannan kuma ta kunshi kissoshi kamar yadda muka ji kissan nan babba mai tsawo wadda muka fara ta kuma muka kwana a cikinta ita ce kissan annabi Musa alaihi salatu wassalamu tun daga aikensa daga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya gana da annabi Musa a turu sina'a a wadil muqaddasi har aikan da Allah ya bashi har roƙon annabta ga dan uwansa annabi Haruna har aika su da aka yi har abin da duk muka ji a shekarar da ta wuce har duk gwagwarmayar da aka yi tsakanin annabi Musa da annabi Harun da kuma makiyin Allah din nan Fir'auna da yadda Allah ya kai ƙarshensa duk mun karanta a karatunmu na baya watan a bara har Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da Fir'auna ya tsere duk da annabi Musa da banu Isra'ila dama alƙawli ne na Allah ya ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi انظر كيف تعملون ya kusata ku tayi hakuri ya kusata Allah tabaraka wataala zai halakar da babban makiyin nan naku ya kuma ga shi ne fir'auna ya gadar muku da ƙasar fir'auna da mulkin fir'auna da dukiyar fir'auna da ƙasai da fir'auna duka Allah zai gadar muku ko kuma ya za ku yi to wannan duka Allah ya cika alƙawalinsa har an halakar da fir'aunan kuma an tsiratar da watan su banu isra'ila don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ajalaka an qawlika ya Musa nan za mu tashi insha Allah yadda za mu fara wannan karatu ubangiji Allah ba mu muwafaka a ciki dukkan abin da za mu karanta Allah ta ya zama sanadiyyar tsira gare mu a farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ana karanta mana iskoshi ne domin mu wa'azu amma babban jigon kowace kissa sai ka ji shine tauhidi ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala babban jigon kowace risala kowane annabi kowane manzo watan shine ɗayan ta Allah tauhidi ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala anan kamar yadda malaman tafsiri suka ce daga ciki akwai Ibn Jauzi rahimahullah yace malaman tafsiri suka ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsiratar da annabi Musa da banu Isra'ila ya halakar da kuma ya durmu yadda Fir'auna sai su banu Isra'ila an tsiratar da su kuma a gaban su aka halakar da Fir'auna ba bayan idan su ba da ba gaban su aka yi ba za su ce ko kadan a sai da mulki irin na Fir'auna bai halakuwa ba zai yi ya halaka ba ba a halakar da shi amma gaban banu isra'ila Allah ya halakar da fir'auna domin su gani su tabbatar su samu yaƙini ana tambaba sai Allah ya fitar da gawar fir'auna watan karar kowa ya zo ya gani shi din nan dai ne ba wani ba al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu tsere da kai da jikin naka ba wani ba nakan dai yadda kowa zai tabbatar da kai din ne kuma ka zamo aya ga duk waɗanda za su zo bayan ka duk wanda ya kafirci ba zai gagari Allah ba duk wanda ya kafirci ba zai gagari Allah ba tun da zai fir'auna bai gagari Allah ba ba kafirci zai gagari Allah subhanahu wata'ala to da aka halakar da fir'auna aka tsere da banu isra'ila to sai banu isra'ila suka ce ina ma dai za ka samu mana wani littafi wanda zai shata mana dokoki mu san tsarin rayuwa ya za mu rayu ya za mu bauta ma Allah ya za mu san halal ya za mu san haram ya za mu san farilla ya za mu san sunna sai Allah tabaraka wataala yayi wa annabi Musa wahayi na cika alƙawalin cewa lallai zai sauka mashi da littafi amma sai ya je can inda suka gana din nan a miƙati a daidai duru sina a din nan to nan inda Allah ya zance da shi din nan to nan ne zai karɓo littafi to anan ne alhabis ibn kasir shi kuma yace wato banu isra'ila lokacin da annabi musa bayan an halaka da fir'auna sai aka kora ana ta tafiya da aka kora ana ta tafiya to sai suka taho daidai wasu mutane suna watan bautar gumaka sai suka ce wa qalu ya musa alla la ilahan kama lahum aliha musa ka sanya mana mu ma abin bauta da suka zo sai suka isko wata alƙarya wasu mutane suna bautar gumaka sai suka ce a musa mu ma ka sanya mana abin bauta mana kamar yadda waɗannan mutanen suke da abin bauta ala sai ce inda kuma ba mutu jahadu kun gan ku jahilai ne ku da aka yi takatakka aka rabo da ku daga babban kafirin nan wanda ya bautar da ku ya mai da kanshi Allah aka tseratar da ku aka yanto ku don bautar Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu kuma ku dawo inda aka gudu kuma nan za a dawo ya ce inda kuma kuma ta jiharo ya ce inda ha'ula'i mutabbarun mahum fi wa ba'ilun ba kan nahmalun ai waɗannan kuke gani aikin su ɓataccen aiki ne aikin halaka ne abinda suke aikata wannan ɓataccen aiki ne kuma banna ce kuma mugun aiki ne don haka ba abinda za ku koyi da su bane don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari da Annabi Musa alaihi salam kwana 30 aka cika mai da kwana goma suka zamo 40 aka ce azumi in yi azumi kuma ya wari mutum 70 daga sababbu na banu Isra'ila su raka shi don zuwa karbo at-taura don zuwa karbo at-taura to sai suka tafi zuwa watan duru sina a don karbo at-taura to nan sai Annabi Musa alaihi salamu sai ya yi gaugawa saboda shauki zuwa ga zancen ubangiji sai ya yi gaugawa har ya wuce mutanen nashi da ya gaugawa zuwa mutanen nashi ko da ya je miƙati shi kadai ya tafi ba tare da su ba shi kadai ya tafi ba tare da su ba to shine Allah tabaraka ta'ala yake magana da annabi Musa alaihi salamu yana cewa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ya Musa wa ma a'jalaka me ya gaugautar da kai an ƙaumika har kabaro mutanenka ya musa mana an ƙaumika nan malamin tafsiri suka ce ƙaumika banu isra'ilan gaba ɗai da ya baro domin ya baro su can ya ce ma annabi haruna ukulubni bi qaumi ya ce kamaye man a cikin mutane na kuma wa aslih wala tattabi sabila mufsidin amma kar ka bi mugun tafarki kar ka bi mugun gwadabe bayan na tafi sai ku cin mani daga baya kaji abin da yayi da shi da banu isra'ila to aka ce wa'annan ƙaumika gaba ɗai bin isra'ila ake nuna wasu kuma suka ce a'a saba'in ɗin nan dai da ya wara wa tara musa ƙaumahu saba'ina rajulan limiqatina to su ake nufi mutum saba'in ɗin nan watan kaman su ne yan majalisar annabi musa alaihi salam waɗanda za su raka shi kamar wakilai ne na bin isra'ila kamar majalisa ne na wakilai waɗanda za su wakilci bin isra'ila a cikin raka annabi Musa ya karɓo a taura to waɗannan saba'in ɗin ne wa tsara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina to su ne annabi Musa sai ya riga su ya riga su bai tsaya ya tafi tare da su ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa ma a'jalaka an qaumika me ya gaugautar da kai an qaumika har ka riga mutanen naka su saba'in ɗin nan da kawara ka tafi da su ya Musa ya kai annabi Musa kaga Allah cewa ke ya Musa dan Allah ya bambanta kitabar da yake yi da sauran annabawa da shugaban annabawa sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba cewa ya Muhammadu ba a cikin Alqur'ani sai dai ya Musa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa ya Musa aqbil يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يا عيسى ابن مريم آن يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي النبي النبي عيسى يا عيسى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يوسف أعرض عن هذا يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض haka dai haka ne kowane annabi sai Allah ya ambace shi da sunansa gaya ba wulakanci bane shi Allah tabaraka wa ta'ala kowa bawan shi to haka biyya da ya ga dama zai kira ba wulakanci bane amma ya bambanta yadda yake kiran manzon Allah da yadda yake kiran sauran annabawa manzon Allah bai Allah bai cewa ya Muhammadu in Allah bai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ce ya ayyuhar rasulu بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها المزمل يا أيها المدثر إن الله بي أمبتش من الله سيدي أمبتش لمقامي هذا لما Allah bai ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sunansa watan ba da daji ba sunan ma a ambata sai wuri biyar محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله والذي نزل على محمد وهو الحق سننكما ويأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأن رسول الله كما malamai suka ce duk inda Allah ya ambaci wa'annan sunaye maza maza sai ambaci makani ba kira bane ba ina cewa Muhammadun sai ce Rasulullah kaga maza maza sai a kira matsayi da makani Muhammadun Rasulullah ma kana Muhammadun aba ahadin bir rijalikum walakin Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun akal min kafihi rasul wacce ma ta hudun sai ta fara da mukamin والذي نزل على محمد هو الحق سنهما نبي يرجم مبشرا برسول إتما رسالة تبارة ياتي من بعد اسمه da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daban ne dukkan annabawa masu girma ne wa hum kulluhum ghurr saratun ashillatun wa ma kabni abdillah inda dawaibi dukkan annabawa shugabanni ne masu haske ne wadanda ake shirya da su ne amma babu kamar shugabansu sai jira maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ka Allah ta'ala ce ma ajalaka an qaumika ya Musa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me ya gaggautar da kai ya Musa an qaumika har gabaro mutanenka in ma su banu isra'ilan gabaki ɗayan su waɗanda ya ce ku taho daga baya ko kuma a saba'in din nan wa tsara musa kan musa bi'i na rajulan limi qatina din su ake nufi qala sai annabi musa alaihi salamu ya amsa ya ce hum hum ulai la akbari ya ubangiji hum su jama'ar tawa ula'i waɗannan ala akari ai su ma suna nan tahe ga sunan dab da isowa ga sunan dab da isowa suna kan sawuna suna gab da isowa babu nisa tsakani na da su duk an fassara hum ula'i ala akari suna kan watan sawuna suna dab da isowa a miƙati anan malaman tafsiri suka ce abin mamaki Allah ya tambayi annabi Musa wa ma a'ajalaka an kaumika ya Musa bi ya gaugautar da kai har ka bar mutanenka ya Musa amma amsar da annabi Musa ke bayarwa sai na hum ulai ala asari suna nan baya ga sunan dawowa ga sunan dawowa sai aka ce amsa ba ta yi mutabaka da tambaya ba to ya aka yi haka malaman tafsiri suka ce za a yi haka ayyukwar jinin ubangiji tabaraka wa ta'ala ga bayin Allah annabawa da mursalai in Allah ya ce musu dammi suna shiga hali suna kiɗimewa suna ruɗewa har su rasa amsa har su yi ba da amsar da ba ta yi daidai da tambaya ba don haka annabi musa da aka ce ma ajala ka aka mika ya musa maimakon ya faɗi dalilin gaugawar tashi sai bai ba da amsa da dalilin gaugawa ba sai ce hun kula ya alasari ai ga sunan tafi ga sunan tafi ga sunan tafi alaihi salatu wassalam saboda tsananin tsoron Allah na bayan Allah shi ke sa in Allah ya ce musu dan sai su buɗe su kiɗi Allah tabaraka wa ta'ala in yana kidama da manzon Allah saboda ya san halin Annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ce manzon Allah dan mi manzon Allah na kiɗimewa yana rudewa ya shiga matsanancin hali alaihi salatu wassalam don haka Allah zai ce masa dan mi tashin farko sai ce afallahu anka lima azinta lahu ce Allah ya yafe maka ya ma rangwami amma dan me kai musu dan me kai musu izini dan Allah ya san da ya ce lima azinta lahum daga baya ce aballahu anka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai shiga matsalancin hali to Allah zai so maza shi to aka sai fara da aballahu anka malim azinta lahum an kwantar masa da hankali tashin farko sannan sai aka zo da danne ta biyo baya amma annabi Musa alaihi salam sai Allah ta'ala ya ce wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa me ya gaugautar da kai an qaumika ya Musa to shine dalilin da yasa annabi Musa alaihi salam ya ba da amsar da ba ta yi murabaka da watan abin da aka tambaye shi ba wasu kuma suka ce dalilin da yasa annabi Musa alaihi salamu watan ya ba da wannan amsa wadda ba ta yi daidai da abin da aka tambaye shi ba saboda watan shi yana ganin tazarar da ke tsakaninsu ai ba ta da yawa ai ga sunan dab da dab da isowa suna dab da isowa dab da isowa yace hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda to sannan ya ba da amsar tambaya yace wa ajiltu ilayka rabbi litarda wannan ka ita ce amsa ya ubangiji na gaugauto zuwa gare ka ne litarda don ka tabbatar da yadda ka gare ni don ka ƙara linka yadda ka gare ni wasu daga malaman tafsiri suka ce kamar da liman mubajjaj ya kawo ce litar ba an shauƙan ila liƙa'iƙa na gaugauto ne na ƙi jiran su ban taho tare da su wani basu baya litar da don shauƙi zuwa gare ka shauƙi zuwa ga wani tabaraka wata ala al'ada ce ta bayan Allah al'ada ce ta bayin Allah shauki zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala al'ada ce ta bayin Allah yana shauƙin zance da Allah yana shauƙin gamuwa da Allah yana shauƙin ya gana da Allah don haka sai ya ji bai ma tsayawa jiran yan rakiya za ka yi ce wa a jintu ilaika rabbi litarda al-imam qurtubi ya ce al'ada ce ta bayin Allah annabawa da manzanni da salihan bayi shauƙi zuwa ga Allah in shauƙi zuwa ga Allah ya koro bayin Allah za su rasa mallaka kansu za ka mulmi da Aisha radiyallahu ta'ala anha idan ta zo makwancinta za ta kwanta a shimfiɗar ta ta bacci sai ta ce hatul majid hatul majid ku ɗauko min alƙur'ani mai girma to shauƙi zuwa ga Allah ya koro ta kenan sai ta ce hatul majid ku ɗauko min alƙur'ani mai girma sai a ɗauko mata alƙur'ani mai girma ta rungume da shi za ta kwanta saboda tsananin shauƙi zuwa ga Allah haka malaman tafsiri suka kawo tsananin shauƙin bayan Allah zuwa ga Allah da haka annabi Musa ce wa ajaltu ilayka rabbi litarda na gaugauto zuwa gare ka ne ya ubangiji litarda saboda tsananin shauƙi watan zuwa gare ka
قال فإما قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da karantar da annabi Musa da bashi labarin watan baya ta haihu bayan zuwan annabi Musa ya baro mutanensa to wani abu fa ya shiga wani abu fa ya faru aka ce shine ma dalilin da yasa Allah ya ce wa ma ajalaka an qawmika ya Musa ana son a bashi labarin abin da ya faru ne bayan barowar shi amma sai da aka yi matashiya da ka ce me yasa kai gaugawa ka baro su to sai Allah ta'ala ya ce fa inna haqiqa mu qad fatanna qaumaka haqiqa mun jarrabi qaumaka mutananka min ba'dika bayan rubuka su bayan ka baro su yace mun jarrabe su aka ce qad fatanna qaumaka ai awqa'na qaumaka fil fitna mun durmuya mun tsunduma mutananka a cikin fitina fitina din nan asalinta shine shirka ma'ana bautar dan maraki bayan kabaro sun kuge da bautar dan maraki ita ce fitinar da suka fada ita ke ita ce jarrabar da Allah tabaraka wataala yake magana anan yace mun tsunduma mutanen ka aka ce auqalahum fil fitna aka ce kuma istabarnahum mun jarrabe su da wannan babbar jarrabawa shine bautar dan maraki watan da suka yi domin ita shirka Allah tabaraka wataala ya ambace ta fitna ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ku ita ya kasu har sai an kakkabe shirka kwata kwata babu shirka a jaziratul arab gabaki daya wani ne ce wal fitnatu ashadd min al-qatl ai fitna shirka ta fi tsanani ta fi laifi bisa ga yaki a cikin watanni masu alfarma kaga Allah ya kira watan shirka fitina ita fitina lafazin fitina ya zo a cikin alkur'ani da yawa asalin shi abin da ke cewa fitina wasu shay'i fin nari dora abu a cikin wuta don a kona abin sai a kira shi fitnatu kona abu a cikin wuta don haka ma idilakin fitna ya zo a cikin alkur'ani gurare daban-daban daga ciki shine wasu wasu shay'i fin nari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yawmahum 'ala an-nari yuftanu yawmahum 'ala an-nari yuftanu ranar da ake kona su ay yuqraquna 'ala an-nar ake kona su akan wuta sannan kuma innal ladina fatanu al-mu'minina haka na alqur'ani ma ya ambaci konawa a cikin wuta da fitina waɗannan da suka azabtar da muminai da narul uqdud suka suka sanya muminai masu imani a cikin wuta suna kona su to sai Allah ya ce innal ladina fatanu al-mu'minina wal mu'minat sani dai waɗanda suka ƙona muminai maza da mata hakanan ma jarrabawa to shi ya fi zuwa cikin alkur'ani da ma'anar istibarin jarrabawa da haka Allah tabaraka wata'ala sai ya ce watan inna amwalukum wa auladukum fitna sani dai dukiyarku da kuma ƴaƴanku fitina ce jarrabawa ce Allah tabaraka wata'ala ya ba ku haka na ma watan sakamako in ya zama mummuna kamar wanda muka gabatar can qatilun hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah to irin shine sai Allah tabaraka wataala ya ce fa inna haqiqan qad fatanna qaumaka haqiqa mun jarrabi qaumaka mutananka ko fatanna qaumaka mun tsunduma mutananka a cikin babbar fitina ita ce shirka shi ne bautar wani Allah wani wuri kuma fitina din yakan zo da ma'anar hujja e thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin thumma lam takun fitnatuhum ai hujjar su da suke tinkaho da dogaro da ita bata zamo ba kawai sai suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah mu taba shirka ba Allah mu taba shirka ba kaji hujjar su kaga nan fitna bi ma'ana hujja to yakan zai zo da yawa a cikin Qur'ani amma dai abin da yafi zuwa shine jarrabawa shine Allah tabaraka wa ta'ala ce mun jarrabi mutananka wa adallahum as-sabiri min ba'dika bayan tafiyarka bayan tafiyarka wannan abin ya faru to ya aka yi suka tsunduma a cikin wannan shirka shi dai ya baro su lafiya lau sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da tafsiri kaga nan an bada magana a dunkule an ce sun fada cikin fitinar shirka ta bautar wani Allah shine dan maraki to shine Allah sai warwara sai ce wa adallahum samiri ai samiri adallahum shine dalilin su bace shine dalilin su bace isa miridin nan malaman tafsiri sun faɗi masa sunaye da yawa akan sabani ko sun ce sunansa Musa dan Khalid annabi Musa ne shi ma sunansa Musa ko suka ce Harun sunansa Harun ne shi Musa din shi samiri din nan sunansa Harun ko suka ce sunansa Manja dan dan Khalid annabi Musa alaihi salamu ne ko suka ce dan ammin annabi Musa alaihi salamu ne ko suka ce a'a shi wani ne mai fada a ji a cikin bani Isra'ila yana da karfi da faɗa a ji a cikin banu isra'ila yana daga cikin wata ƙabila da ake ce samira a can sham suke ƙabila ce ana ce mata samira don haka sai aka dangana shi gare su jan qur'ani ya dangana shi zuwa ƙabilarsa ta samira sai aka ce samiri ko suka ce dai a'a wani ƙato dai ne daga cikin mutanen karmani ko suka ce a'a bakibɗe ne cikin watan mutanen fir'auna yake amma ya yi imani da annabi musa kafin imaninsu da annabi musa yana bautar shanu kabilar suna bautar shanu to don haka sai ya imani da annabi Musa da annabi Musa zai fita sai ya fita tare da shi to wannan shine samiri din nan to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa adallahu a wannan ita ce qira'at jumhur adallahu amma akwai wata qira'a ta ibn mu'adin da wani sa su ko da da da dhamma talami wa adalluhum samiri wanda duk ya bi su bacewa shi ne samiri a farin tafsiri domin shi samiri ya bace kuma ya batar da wasu kaga a zalluhum kenan mafi bace wasu shi ne samiri amma kaga ya bace kuma ya batar shi ne a zalluhum samiri amma kira a jamhur wa a zallahum samiri fi'ili mazi ne musa samiri in an ɗauka sunansa musa ɗin shi ma azallahum shi ne batar da su suka koma suna bautar ɗan maraƙi watan fa'abajul ijila sai suka bauta ma ijila ɗan maraƙi dunallahi ba Allah tabaraka wa ta'ala ba faraja a Musa ila qaumihi sai annabi Musa take yana karewa ganawa da Allah ya karɓo at-taura ya karɓo at-taura ya gama ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala bai yi wata wata ba sai ya dawo za ka ce faranta nan take annabi musa alaihi salamu sai ya dawo gazbanan yana mai tsananin fushi siga ce ta mubalaga yana mai tsananin fushi a sifan kuma yana mai tsananin fushi tare da bakin ciki fushi zalla gazbanan kenan amma a sifan yana mai tsananin fushi tare da bakin ciki za a ji dalilin da ya sa bakin cikin ya karu a cikin kuma fushi da fushi kadai sannan daga baya aka ce asiban mai tsananin fushi tare da bakin ciki lokacin da annabi Musa alaihi salamu kamar yadda Imam Tabari rahimahullah ya kawo yace da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Musa labarin halin da mutanen sa suke ciki sun bauta wa dan maraki bayan ya tafi to sai ya dawo musu ka ko da ya dawo yana yana da masani halin da suke ciki ba wai sai da ya zo ba ne ya gami wani hali suke ciki ya ganin magidan shi tun kafin ya ganin magidansa an faɗa masa abin da suke ciki don haka ko da ya taho ya taho yana mai tsananin fushi annabi Musa dama Allah ya halicce shi da ziba ta fushi haka ibn al-arabi ibn al-arabi watan al-malik a ahkam al-qur'an malamin tafsiri ne faqihi ne da malikiya abinda yake cewa annabi Musa alaihi salamu min a'zamin nas ghadaban yana daga mafi mafi watan fushin mutane mafi fushin mutane amma kuma ya kuma mai saurin hucewa ne yace yadda yake da saurin fushi kuma yana da saurin hucewa yana da saurin hucewa yana da saurin watan tsacewa daga fushin haka ibn qasim yace imam maliku yace idan annabi musa ya yi fushi za a ga wani tiriri wani hayaki na fita cikin hular shi saboda tsananin fushi annabi musa alaihi salatu wassalam in ya fushi za a rika ganin tiriri idan ya fushi annabi musa alaihi salam gashin cikinsa zai rika dago zai rika dago jabbar da yasa rigar da yasa za a ga gashin jikin shi na turo watan rigar saboda tsananin fushi kuma fushin fa saboda an taba Allah musamman in an taba Allah dama al'ada ce da bayin Allah in an taba Allah ba su barci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malaman sirra abin da suka ce tun daga kan sahabbai wala yakzamu li nafsihi wala yusirruha manzo Allah bai fushi da tun alfarmashi in aka ga fushin manzo Allah an taba Allah in kuma manzo Allah yayi fushi in an taba Allah to ba mai iya tinkara shi ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى يستغفر له in ya fushi saboda an taba Allah ba wanda ya zai tunkare shi kuma duk abin da ya tunkara sai ya ga bayan abu ko ne wannan al'ada ce ta annabawa fushi in an taba alfarma Allah ai ba taba alfarma Allah kamar shirka a ce Allah na da abokin tarayya ko a bauta ma wani Allah babu abin da zai kawo fushi kamar wannan ga bayin Allah saboda haka annabi Musa sai ya dawo gabanan yana mai tsananin fushi a sifan kuma yana mai tsananin fushi tare da bakin ciki manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da Ibn Abi Hatim ya kawo saboda tsananin fushin ba annabi Musa at-tauran ma da ya riko allanan at-taura da ya riko sai ya jefa da su wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu sai ya jefar da allunan attauran ya kama kan annabi Musa toliyar kansa haka ya kamo gemun sa haka ya rike girgizawa yana girgizawa yanzu a gaban ka aka yi haka yanzu a gaban ka aka yi haka yanzu a gaban ka aka yi haka saboda tsananin fushi sai da ya jefar da attauran sai da ya huce sannan ya dawo ya tattara allunan na attaura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu Musa ya ce Allah ya cika Musa watan a kullum dai shi watan gani bai daidaici Allah ya ba annabi Musa labarin ga abinda mutanen su suke ciki sai dai ya fushi ya fushi amma bai jefar da attaura ba bai jefar da alluna ba ba za Allah sallallahu alaihi ce amma yana ganin kuru-kuru abinda Allah ya ba shi labari ya ga nan ma'idansa abinda Allah ya ba shi labari sai jefar da attaura da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace yarhamullahu Musa laysa al-mu'ayinu kal mukhbari wanda ya gani fa kuru-kuru da idan sa bai daya da wanda aka ba labari kuma shi labarin fa komi girman sa Allah bake ba annabi Musa labari amma tare da haka bai jefar da at-taura ba amma da ya gani kuru-kuru da idan sa abinda Allah ba shi labari ya ganin ma idan sa sai jefar da attaura da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa al-mu'ayinu kal muhbari yace akhbarahu rabbuhu azza wa jalla Allah sarki annan Musa di Allah bake bashi labari Allah shine asdaqul qa'ilin cewa mutanen su sun tsunduma cikin shirka amma falam yalqal alwaha bai jefar da watan alwaha alluna taura ba ma falam ma ra'ahum wa ayyadahum alqal alwaha lokacin da ya ganin ma'idansa kuru-kuru abin da Allah ba shi labari sai jefar da watan allunan nan na attaura don haka sai yake cewa watan faraji a musa ila qaumihi ghadbanan asifa qala ya qaumi sai yake cewa ya qaumi annabi musa ya ce ya qaumi ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ina tambayar ku me ya kai ku ga burtsan marki me ya kai ku ga bautar dan maraki abin dai da zai sa a yi bauta jalbul manfa'ati wa daf'ul madarra jawo amfani da tunkuɗe wa sharri daga yad'una na ragaban wa rahaba watan tuku me ya kai ku cikin wannan me ya kai ku bautar dan maraki me yasa ku bautar dan maraki me ya kai ku bautar dan maraki alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana yanzu Allah tabaraka wa ta'ala lam ya'idukum bai yi muku alkawali ba da ka sai kawo rabbukum ubangijin da ya talince ku da babu ku kuma shine mai renon ku mai ba ku duk abin da kuke nema za ka sai kawo rabbukum alam ya'idukum bai yi muku alkawali ba kuma wa'adan hasanan alkawali kyautawa me alkawalin nan shehu radiyallahu anhu yace bi annahu yu'tikum at-taurat cewa Allah zai ba ku at-taurat shi wa ya'idukum rabbukum wa'adan hasana ubangiji bai muku alkawali bi kyakkyawan alkawali wanda ba sabawa to wannan kyakkyawan alkawali wanda ba sabawa an yi masa watan fasarori da yawa an yi masa fasarori da yawa akwai maganganu da yawa aka ce wa'adan hasanan shine ba su littafi a taura wadda ke kunshe da halal da haram abin da ke dole da abin da ke sunna da abin da ke mustahabi da abin da yake mai kyau da abin da yake mara kyau yanzu Allah bai musu alƙawari zai saukar da littafi ba zuwa kai su me ya kai su ga gaugawar bauta wa dan maraki alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasanan suka ce wannan shine wa'adan hasanan shine wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman kaga wannan shine zance na biyu kuma aka ce in dan neman aljanna ya kai ku ga bautar dan maraki alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasanan shin Allah bai muku alƙawalin kyakkyawan alƙawali ba na aljanna in dai kun riƙe yarjejeniyar da ke tsakanin ku da Allah ba sabawa shi kan Allah zai cika muku alƙawalin sa kyakkyawa shine wala qad akhadna mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum ithnay ashara naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumus zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhu وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله أكبر أكتي wannan shine alam yadikum rabbukum wa ala hasana shin wai ba ku akai alƙawari da ku ba cewa matukar Allah ya ce ina tare da ku da taimako na matukar kuka tsaye da sallah kuka ba da zakka kuka imani da manzannina kuka karfafe su kuka taimake su sannan kuka ba Allah rance kyautawa kuka ce saboda Allah la ukaffiran ankum sayyi'atikum zan karkare muku zunubanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan kuma shigar da ku aljannatai wadda koramu guda hudu ke gudana karkashin katangin nan ta kuna ababen kaddara madawwama a ciki wanda duk ya kafirce bayan wannan watan faqadalla sawa asabil hakika ya bace da tsantsakin tafarki alam yadilkum rabbukum wa'adan hasana indan aljanna ce ta kai ku ga bautar dan maraki ban yi alƙawalin aljanna gare ku ba a cikin wannan yarjejeniya da ke tsakanina da ku zance na uku aka ce al-nasru was safar ban yi muku alƙawalin cewa zan taimake ku ba kuma na cika asara bukum أن يهلك أدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يا كساتة أذابة كي أذابة فرعون يا نجي مكو بنشي يا كساتة بأبنجي يا هلك الدمك ينكو يا قادم مكو دك أسر سد ملك سد قاسي سد دوك يسا يا جاي أباك كوكما بنشي كابا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أكتشي شيني ونن ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وإن الرزق لا أكو duka malaman tafsiri sun kawo su lokaci yau saboda haka za mu tsaya nan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladarsa amin abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana amin Allah ka karɓa mana akan daidai amin a farko annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda muka fara wannan karatu ubangiji Allah ya nuna mana karshen lafiya amin Allah ya nuna mana karshen lafiya amin Allah ya sa ya zama sanadiyar tsira da ɗaya mun duniya da lakara. Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba آمين farra sayyidina maulana rasulullahi صلى الله عليه sallallahu وسلم ta'ala alaihi wasallam muna tare da shugaba mai girma jagora cikin Allah khalifa daga cikin manyan khalifofi shine maulana sheikh khalifa sheikh Muhammad Amin na sheikh Muhammad Sadisu dubu malamai Ah, muna tare da shi ya halarto mu za mu albarkatu da watan neman addu'a daga maulana khalifa karin kullahu muna so mana addu'a muna fata mana addu'a
آمين آمين